إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahli suna da jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba shidda ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha bakwai ga watan farko dubu biyu da ashirin da hudu Allah mana mafaka muna cikin karatun riyadu salihin wanda yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai cikin rutan riyadu salihin insha Allah a darasi da ya gabata dai kakumince muna cikin babu tauba mun doko dogon hadisi na Ka'ab bin Malik wanda mun yi tahiya dai da yawa tun harkon lamarin shi wanda na kin huta zuwa yakin tabuka wanda dai shidan ya rinjaye shi ba don muna huci ba kurin shidan ne dai ya rinjaye shi ya zama da shi wanda bai huta ba ya nemi huta bai huta ba don abin kwarai ya yi tada mai hankali ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta iya zashi zashi bai je ba har annabi dawo yanzu mun zo daidai inda yake bayanin inda ya huta in ya yi wa cikin gari ya gadi mahiya munafukai ne an musu shida da munafuci suka saura a garin heshi cikin ba munafuki ba ne na ban kwarai iya sa mai rau iya sa mai bakin ci kwarai to yanzu dai ana nan ana nan ya ce a can tabukar manzala ya tambaya ma fa'ala ka'abinu malik ya kai bai gan ka'abinu malik ba ya kai bai zo ba nan azif bin jabal ya ce wala ya rasulullahi zuwa dai can wani ya yi magana kurin diba jin daɗi ne da morewa ya ɗauke shi bai zo ba ma'azif bin jabal ta kalla da ta yi rasulullahi wallahi ma'alimina alaihi haƙa da khair ba mu san ba wani matsala game da ka'ab illa alkhairi ya kare ka'ab bin malik duk da bayan mu'az bin jabal yace ana nan a tabu sai mun zana sai ya ga wani mutum ya tunkaro akan doki horin kaya sai yake cewa wannan abu hai sama da ma abu abu hai sama ne tun daga nesa kuma ce da ya zo ya ga abu hai sama shi ya Allah ya taimake shi ya yaki shi dan dan shi ma inna ka'ab bin malik zama ya gida zama a gida bai je ba to Allah ya tambaye shi ya zo inuwa ta damcin alamun wannan daji ne kungurmin daji cikin zakin da za ga dogon tahiya ga wahala nan kuma a lokacin Madina da bino yanana inuwa ta sanyi wani abin kwarai shi a bakai sama iya cikin garka kurin abin Allah ya taimake shi ba ga kai nan ya ce ga matashin riba matashin na dama nan ga ruwan sanyi nan ga dabino iya morewa gaskiya ce munzan Allah a daji ungurumin daji wani tahiya ni ina gida ina morewa wani abin kaɗa ma alheri shi Allah sa hirin da ya shaidani sai ya kama hanya iya zuwa ko munzan Allah ya tabuk san ga cewa ya zama abin zama ne kuma shi kin ne kabin malik shi iya nan gida shi ne wani labarin ina cikin labarin shi yanzu ya ce labari ya zo ya ce zan ɗan ko ba kaɗan ya ce falamma balagani أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بطي لوشن الأبار يسامين cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafila mana yana dawowa daga Tabuk hadarani bathi bakin ciki ya kai mun gaya albas bakin ciki tsananin bakin ciki na yaqub da kace da yake cewa ma ashkuru bathi wa zina illallah bas kenan bakin ciki ya kai mun gaya fa tafiqtu atadhakkaru alkadiba kai na shiga ina neman wata ƙarya zan yi in wuta wa aqul bima akhruj min saqatihi gadan zai da manzo Allah ya zo da me zan wuta daga kushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zan ga mishi wuta daga ya san zai wuce da ni kware yace wa asta'inu ala zalik bi kulli dhi ra'i min ahli kuma zan nemo cikin dangi na wanda za su kama mini su ban goyon baya annabi ya da ni kai hushi da ni ina cikin wannan tunanin ƙarya da ya shirya ƙarya da zai samu yi wata ƙarya zai yi ya ce falon maƙil ina rasulallah sallallahu alaihi wasallam kada an zalla ƙadiman sai aka ce ai ga manzo ana gadangadan zai shigo kura ya zo gadangadan zai shigo ya ce zaha anni albatin hatta araft anni lan anjo minhu bi shay'in abada lokacin duk wani ƙarya tunanin ƙarya ya gushe mini kwan duk wani ƙarya ta gushe mini hatta araf an nilan an juwa mini bishe in kada iya wasu sa iya wasu na gallan wannan lamne ko wasu a wajen wasu ko lamne suna gallan kin ne daidai don akwai kun sun bayanin cewa wajen buga littafai akwai masu kwarakware nan cikin sai bukhari lan ne yanci nan akhuruja sai musulmin lankin ne sun ce wannan kuskure ne wasu ka buga lam maimakon lam don abin zai canza an aka sa lam kuma dama asali a bukharin na musulun babu lamkin lan ne dama me ya ce na san da cewa lan an juwa min ba yadda za a kena har abada an ka ce lam an juwa kenan wani abu da kamar dama abu da ke gabata ne ban na tsira daga abin shi shi kuma ya tabbata da har abada magana ma'ana magana har abada ba zan tsira ba daga nan sadama da wani abu da karya dole in gusa karya ya ce fa a jama'atu su da ƙahu sai na ƙulmin ya gama duk wata gaskiya kenan zan yi gaskiya kura kuma mai zai wa kana zan fi gaskiya magana kura zan wa manzan Allah kenan gaskiya magana kura shi kenan zuke nan zai ɗauki niyan yin gaskiya ya ce wa asa baha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman aka waye gari manzan Allah ya shigo gari wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid فركع في ركعتين ثم جلس للناس Allah annabi dan yana bulaguro yana fara zuwa masallaci dan kasa da gidan nashi bai aji masallaci suke yana fara da masallaci ya fara ya raka'a biyu a cikin masallaci in ya salla raka'a biyu kuma sai zamana ya fara tambayar mutane labarin gari da irin tattauna da mutane wanda aka bari a gida haka yake ya ce falamma fa'ala zalik to kin irin abin da annabi ke yi kin haka yi ya zo masallaci ya salla raka biyu ya zo ya zamna don tattauna da mutane shi ne cewa falamma fa'ala zalika da ya wannan mai ishara ishara ga wanda abin da ke adatan ya zo masallaci ya salla raka biyu ya tattauna da mutane da manzo Allah ya haka ja'ahu al-mukhallafun ya'tadhiruna ilayhi wa yahlifuna la wa kanu bid'an wa 80 rajula ya ce almuhallafun wani aka bari a gida ba su ta yi ba ire-iren shi sai suka zo ya atadirun ilayi suna kawo uzurinsu da ya sa ba su zo ba amma wa ya halifun suna rantsuwa ma wallah ya sauri kaza wallah matsaloli gare matsalolin gida ne kaza kaza kowa da kawo uzurin banza suna kawo su kuma ce wajen mutum 80 da yanka wa kanu bida'an wa 80 na jula 80 da yanka da uku ne zuwa da tara aka ce bida'a ya ce faƙabila minu al'aliyata wa ba ya amu wata kafara lahun annabi ya amshi zahirin magana uzuri ya hasa bai zo ba gida ko yana kuma matsala kwarshen layiya annabi ya amshi uzurinsu ya yaki da zahirinsu wa ba ya amu wata gafara lahun ya musu mu ba ya yi roƙa musu gafara ta Allah wa wakala sara'irahun ilallahi ta'ala kuma ya bar abin da yake boye ga Allah Allah sai shi abin amma ya aiki da zahiri ko abin da ya wadi shikenan ne ka Allah zai ta masa ya aiki da zahirin ya bar boye ga Allah ana nan wanda wanda yazo shi mai kala labarin Kabir Malik yace hatta ji'it har sai da nazo falamma sallamt tabassama tabassumul mughdab da nazo na mai sallama sai mun dariyar darara dare darara na dare darara sai dare amma ka sani a cikin hushi mama dare ya yi watsa haƙori amma ka gane fuska shafaci haƙori ya bude amma fuska game akwai dare wasu gaggan amma kasan baci ya ce min dariya dare in dare mai hushi kenan annabi ƙwari da ya san annabi zai damu da abin da yi sun maƙalu sai ce ta'al zo kamar cin mutane an zo ce zo zo zo kira shi matso zo ya ce faji itu amshi hatta da lasu bayanai dai kashi kira alisa yake wanda zo wani zo zo ya ce na tashi ina tahiya har na zauna a gaban shi faƙala ne ma hallafa ma hallafa me zama da kai me zama da kai me zama da kai ka abu alam takun qad ibta'ata zahra ba ka sai ba abun hawa kacin baka abun hawa kana da abun hawa qal qultu ya rasulullah ka bi ta sai nace ya manzon Allah inni wallahi لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أوتيت جدلا يتي يا مزع الله صلى الله عليه وسلم ni ya ce na rantse da Allah inda zan zamna a gaban wani ba kai ba cikin shugabannin duniya kowaye ina ga zan iya huta da ra'ayatu an nisa akhruju min sakati udun duk hushin da yake zan iya huta daga hushin shi domin da kada wani to jadana an ban iya magana tun mai magana mai baki an ban iya magana da kalmomi na iya baki kowaye inda magana ce zan yi wanda an waye zai huce ce wallakin ne wallahi لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترد بي عني لو شكن الله يسقطك عليك yace na san ya manzo Allah in na san da cewa in har na baka labarin in haddastuka yau hadith kadib in har zan baka labarin ƙarya a yau kuma tara da bi anni ka yarda da labari na ƙarya da shukan Allah ya suka zai alaika an ya taba Allah zai bishi da kai malaka dan kun ba ba gaskiya haka da da kariya ta zama ka da sai Allah zai bishi kai malaka ya suka daga alayya Allah zai bishi da kai dalilin abin da kai da dalilin yace wa in haddastuka hadisi sidiq ko yace in zan baka kuma labari na gaskiya tajidu alayya fi amina alwajar kamar ka yi ka samu bakin ciki damuwa kenan in zan gaya ma gaskiya ka samu damuwa a kaina ko da kenan in gaya ma gaskiya ko ka samu damuwa alwajar ta tarji da alayya kenan ka samu damuwa kan abin da na yi inni la arju fi uqbar la azawja ko da kai ka haushi ina fatar samun karshe kyakkyawar karshe a wajen Allah ko kai ka haushi in ta na gama gaskiya kenan da gaskiya ce komi ta yi komi zan gama gaskiya ko ka wuce da ni insha Allah ina kyakkyawan kashi a wajen Allah yanzu kenan ya buɗe magana gaskiyar magana ya ce wallahi na rantse da Allah ya manta Allah ma kana da yin uzur ba ni uzuri ko ɗaya ba ni uzuri ko ɗaya ya ce wallahi ma kunta qaitun aqwa wala aisara minni in takallafta anka ya ce na rantse da Allah ya mazu Allah bin taɓa zama cikin ƙarfi ba da wadata irin lokacin da rabar kauta na tsaya gida kuske magana ke bin taɓa zama cikin ƙarfi ba na jiki da wadata kamar lokacin da ka taka bar ni haka kenan amma me za a kenan shi yanzu ya haɗu gaskiyar magana ƙala ka abi ke ba labari ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma hada faƙar sada kunga wannan ya haɗu gaskiyar magana ba wani magana kwalokwalo da karya ya haɗu gaskiyar magana yanzu kuma yanzu abu ne kuma yanzu kenan ya yi laifi wanda annaba zan abin ba hannun shi kuma yanzu yake ya ce faƙon hatta ya ƙadiyar Allah fi ka tashi ka tafi kuma sai Allah ya hukumci kan lamarka ka tashi ka tafi abu ya koma ga Allah kuma har Allah ya hukumci kan lamarka ya ce wasara rijalu min bani salima fattaba'uni faƙalu li wallahi ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا sai wasu daga cikin mutane suka biyo ni daga cikin ƙabilar ta bani salima ƙabilar ta bani salima ya ce fattaba'uni suka biyo suna cewa wallahi ka'ab ba mu taɓa sanin ka ba da wani zinihi ba ka taɓa laihi ba kun ɗaya rana kun laihi guda da kada ajazta fi Allah ta kun a tazarta ila salama bi ma tazara bihin muhallafun kai ma me hana ka ka uzurinka irin sauran wasu ka da aka bari a gida suka aka bazu aka masa addu'a kai ma ka uzurinka ma dan kai zai taba laifi ta yau da ɗaya rana kun kai ɗaya rana kai ma ta kai ma farko sai maka taba yi ba yace suka gaya mana haka yace he suke cewa kai ma kai man tazarta kamar kamar bi ma tazarta bil mukhallafuna faqad kana kafika dhanbak istighfaru zama dan kai ma kai kare annabi ma ta fara wani ba annabi ya rika maka fara shi kenan ka tsira in ba ka kare tunda annabi zai marka maka fara ta Allah ya aishe ka qal ka bike cewa fa wallahi na rantsi da Allah ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji ila rasul sallam fa ukaddiba nafsi yace na rantsi da Allah ma zalu yu'annibunani bus gushe ba suna zargina kai kurin kun ka san kayya kai ma kai kurin kai ma kin wani suna zargina na gaji a bai zada mun gaskiya suna mun zargi akan wannan abin da mun gaskiya magana na aibar ta kaina yace yanzu suke mun zargi suka zargi na hatta arata ana aljaratu ma hannu kusa in komo ne wannan ma in ce yarsu da dama gaskiya na gama gaskiya ba haka bane gaskiya gaskiya magana gaji gaji dama kai ce ne wai zai kai ta kanshi ya ce sun makultu daga baya sai na ce musu su masu mai magana sun makultu daga na ce musu su masu wani mai wani zagin hallaƙi haza ma'i min ahad wannan hali da na shiga wannan gaskiya da na hudi annabi ya ce in je sai allah ya magana kaina akwai wanda ya gama da irin nawa ƙalu na'am laƙiyahu ma'aka rajulani ala misla ma qult eh kware akwai mutum biyu kai na uku ne kuma yanda ka wadi haka suka wadi bas uzurin komi da wadata da komi kun musu tafa yace kuma waqila lahumma misla ma qila kuma annabi ya ga musu irin yanda ya ga maka je ka har Allah ya hukunci kallon maranka qal abi ce qult ina ce manoma su wane ne wanda wannan abin suka yi irin nawa aka ce da kuma murata bin rabi al'amari wa hilal bin umayya al-waqifi su ne su ma haka suka irin naka qal yace fa zakaru li rajulaini salihain kada shahida badaran fihi ma uswa to mutumin biyu da suka ce sai shiga hali nawa mutane ne salihai na kwarai wanda sun halarci badar wani mutane ne abin koyi kinan an ko hasuwar haka suka yi ke nema zan irin nasu magana kenan kenan ba magana in komo in warware qal famadaitu hina zakaruhuma li sai na ci gaba ba magana koma baya sai na ci gaba lokacin suka ambata mu wannan mutum biyu na gari murad bin rabi da hilal bin umayya tun haka suka yi nima da su ko shikenan ya ce bayan haka wani ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina a yi wasu salasa min bayan matakallafa anu ya ce annabi kuma doka ta hoto annan sallallahu alaihi wasallama sai ya hudu ya hukumce wa mu hukun wannan da ni da ya labin umar da rabi muhammadu bin rabi ya ce kan wanda ya bani magana kaf kowa a karoce mana eh haka doka ta hoto kar wanda ya masa magana mu hukun wannan ce ya ce fajtanaban nan nasu mutane suka kaurace mana kowa sha mana layya a gari kuma ba ba kana gurin aw qala taghayyaru lana shin ta fajtanabana ko ta taghayyaru kan saka ta mai ruwaya shin ta fajtanabana nas yace ko ta taghayyaru lana mutane suka canza mana huska hatta tanaqarat li fi nafsi al-ard fama ya bil ashir al-ard lati a'rif yace sai da na kai ma wai iske ma a duniya nake iske wani mamu da amudi nake abun yake ce gaba daya har ce iske ma wai a saman duniya a kasar kasa nake na san kaina ya ce falabithina ala zalika hamsin laila zan ya takaita maka abin ne zai kama maka bayanin bayan amsa ya ce haka muka zamana tsawon kwana hamsin ba mai mana magana an yanke alaƙa da mu ya ce fa'amma sahibayya fastakana wa ƙa'ada fi biyutihima ya bikiya ya ce su abokan na guda biyu hilal da murara jikinsu ya mutu suka zamana a gida suna ta kuka ba su wuta masu kuka kwan suke wa amma ana fakuntu a shabbar ƙau wa a jilidahun fakuntu akharu fa'ashadu salata ma'ana musulmi ya ce ni a cikin mutanen ni ne a shabbar ƙau wa a jilidahun ni ne mahi yarinta kuma mahi kuzari na yi kazar-kazar kuma ni yaro ne a cikinsu na ya tsarinta a cikin uku shi ya yi tsarinta da ƙanan shekaru kuma da ƙashin jiki na yi ya ce na kan huta fashadu salatu wani zai sallata da musulmi wa dufin asuwa zai ishe a yi sallah da ni in shiga kasuwa amma wallahi kallimu ne a hannu ba mu yi magana ko a kasuwa ba yi magana kwanan kwaye kada kai kwanan وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد صلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه ورد السلام أم لا؟ yace zan zo bayan sallah zo ji manzon sallah sallama min sallama inda yake zamani bayan sallah tuni zan ci an yi annabi har shi ma ya motsa baki ma ni ne mai sallama da an yi baki ma ya motsa ko bai motsa ba kin annabi in ma da motsa shi bai ji ba shi da shi an yanke alaka da shi annabi har wani ma mishi shi ne mai magana wani ma wani ma ya hada mishi magana yace summa usalli qariban minhu wa sariqu zan zo nafila sai tar nafila kusa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu ta da sallah ko san shi wa usariquhu an-nazar zo zaka yi sata kallo dan kallon ya mai sata kallo in ga yake ya kallo na ko bi dai yace zan me sata kallo fa iza aqbaltu ala salati in na koma na ci gaba da sallata nazar ilahi ya kallo na kidan sata kallo kidan ya annabi ya kallon shi ya kallon da yake ina ko kamar shi sallah shi kuma ya kallon da sallah ba yace ina ko in ci gaba da sallah sai ga ya kallo na wajen tafaltu nawahu arda in juya ya kai kawai kai eh ina kana da kana juya na maka kamar ibn dole shi ko hejju shi wanda bai juya ya musu dole shi musu dole shi hejju kai ta arada anni ya kauda kai da gare ni tashi hankali yace hatta idza qala zalika alai min jafwatul muslimin har wannan abun yayi tsawo na yanda aka mun kaushin hali aka aka bar ni duka musulmi an kauce mini mashait حتى تصورت جدار أحد أبي قتادة نتهي نجي نهو كتنغا ندرع تا أبو قتادة الأنصاري أبو قتادة ابن عمي kuzan kin shi dan dan dan baba ne kamar ta kuzan kin ka dai maza bi miki dai maza bi miki da bukata da ke dan uwan shi kuma ci ga dan wantaka kuma wa habbun nas ilai iya cikin abokai nawa da ni hiji babban abokin shi ne aminu ya ce na dira garkar shi iya cikin garka fasallamtu alai na mai sallama fawar layi marar da alayhi salam ya ce na rantsi da allah bimi da musallamin kudiya shuru faƙultu lahu sai na ce ma abokata da ya aba qatada anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu fasakat nace ya abu qatada ya aba qatada ina ga maka da girman Allah baka san ba cewa ni ina san Allah da manzon shi ni ba san da haka ba ya zama salama ka kyale fasakat abu qatada shuru ya kyale shi fa'ud na sake komawa dai fanashartuhu na gama ka da girman Allah abu qatada baka san Allah da manzon shi ba baka san Allah da manzon shi abu qatada sai dai na ma dai fasakata ya shu kalabi cin ba ba bayani fa'ut na sake komawa ta uku fanashartu na mai magiya ta girman Allah baka san ba da ina san Allah da manzon shi sai faƙal sai ce Allah wa rasulu a'ala ya matsalaka a nauku ce Allah da manzan shi su suka yi sani su sani ba kaga ya mai da abu da kenan wani abu ne kodin baki abu da ya mai kenan ka abu ya ce bayan haka ya ce fafada ta ainaya idona hezikun hawaye sun karyo mini hawaye sun karyo mini wata wallai sai na bada baya na juya kuma hatta tasawwartu jida na je na hau katanga inda ya hutu ya goma inda ya hutu ta can ya koma na sake hawan katanga fa bayyana ana amshi fi suƙin madina cikin zarura ya ce ina nan ina tahiya cikin kasuwar madina izin na butu min na bata ahalin sham sai ga wani manomi cikin manoman mutanen sham mimman kadin bi ta'am kasa su cika mutanen madina abinci irin ya zo da abinci ya bi irin da ke zo sai da madina ya ƙul a kasuwa wannan manomi yana cewa mutane man yi dullu ala ka'abin malik wa zubra mu ka'abin malik wa zubra mu ya tambaya wa zubra mu ka'abin malik ina cigiya ina ka'abin malik ya ce fatafika nasu shiru na lahu ilai sai mutane suke gwada mai suke mai ishara suke gwada mai gashin gashin ake gwada mai ne hatta ja'ani iya zauwa har zo kaina ya zo wajena fadafa ilayya kitabun min maliki ghassal sai ban takarda letter risala ta hoto daga sarki mutumin sakin ghassan sakin sanane mai dukiya nasu can bangaren shafi ɓangarensu ga takarda daga sarki na gassan sakin gassan ya ce wa kuntu kadiba ni kuma dama mutum ne mai rubutu katu da rubutu dama na san ya san abin rubutu ke ya karanta da rubuta faƙara'atuhu shi na karanta wannan takarda da wannan manomi mutumin sham ya bani fa'iza fi ina buɗe takarda kunin sai ga abin da ke cikin takarda amma ba'ad bayan haka ake mukaddama amma ba'ad fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'alaka Allah bidar hawan wala mad'a falhaq bina nuwasik قلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء yace abin da yake takardar ka san dan samu labarin musulmi ya lalace su wancan su dauke shi dan su profite su bata addinin da shi sun sami labari da yake madina wani cikin sahabbai ansari annabi ya ce a sha milahiya an kauce mishi a fasa mashi magana gaba daya wannan yanzu ka ɗan wani misali wani alu suna a ce ya ɗan bai gane mutum da dama an samu ko ya ɗan tawaye ya jara baya ya kasa ya ga ga gari sun tuke shi ana ana gwada shi ko ana ana gashi ma dama da ya tare ke su kuma cewa mutum dama inda mai dan Allah ne dan ne ya kula ga lamarin addinin Allah duk aka ce addini ya kwaƙi da abin da kiyama kana abin tsakanin kai da Allah ba mutane ba kake da su dan sun za a mai kaza ce ko an mai kaza ko kuma da musulmi kaza ko an gaji kaza duka mai hausa karatun hausa kaza da aka gaji ko da musulmi kaza malam wani shi kaza malam wani shi wani ya ga wanda ne malam wani mai lahiwa wai shi hijaba ga sunna yo ban wani kake wa ko na ga jami'a da dace ba sai ka jara ba gaba daya to dan shi kake wa abin da kake shi kai shi gona Allah ce aikin Allah da kowa zai wata kai ai ku tuwa wa kowa yana eh kowa gidan ku ne da din Allah ne ba na kowa bane ba gidan ku bane ba addinin Allah ne ba na kowa bane sunna ba ta kowa bace ba ta Allah ta addinin Allah ne kuma sai baka sunna taimakawa bai taimaka ba malam ko da an gaji ko wani wane ne balle wata gwamnati kungiya a aikin Allah ne ku zo a yi kutuwa a watsi kowa a riya na baka warata kun je wani baban kuna noma kai wanka ya mare kai ka zo gona babanka ko ka ji wani babu mutum kunje kun gidan kunje ya kace shi gona sai kuna da dan wanka sai ba ku so ko mare ka sai ta kawo noma yau shi wanka kake ko kana kake uban ka kake ko shine kenan Allah kake wa aikin Allah ne kenan sun yi profite na su ɗauki wannan riba su ribace shi yace sai ga abin da yake rubuce kada balagana annan sahibaka kada shafaka mun samu labari abokin naka ya wauta da kai mana ya nisa da kai ya kabra mahali kai kuma ka'ab wala maj'alaka Allah bidar hawanin wala mad'a Allah bai kama cikin gidan wulakanci a tozo ta ka kaman kai bisa ka tsada cikin wulakanci da haka halaka bidan wasi ka zo zamu aga zamu ka zo zamu ka sarki ne wannan gane sarki ne kuma iya ne mai dukiya ne ka zo zamu aga zamu ka a baka a karama ka ka zo mu kara maka mun da tura ga aka yi musulmi a kasashen musulmi yau za ka riba aka san tura musulmi aka wani musulmi wani abu bi dace da saba shari'a sai ka an bashi wani firi no ben firi wane ne da girma haka kai haka har da ka an ce musulmi an amma wani abu na shari'a ko abu dace sai ka wani yanzu ai karama ko kai a bana bai huce an mashi takardar karamawa an girma shi haka suke har a tsara jin shi yace ka zo za mu aka za mu karrama ka ta'al ka zo faɗa bina ka zo za mu taimaka maka za maka to wannan shi ne rubutun takardar da wannan sarki ya aiko ma ka'aba a cikin wannan hali ko ba ƙarce mishi har ɗan wani kusa ya ce faƙul hin ya ce dace lokacin na kan wannan takardar sai na ce hazi adam wani kuma ce kuma ce kuma ce kuma yanzu kan sabon bala'i sabon bala'i kuma cancan mai sabon bala'i ya ce aka waye gari kawuri iya kwaɗe a kai na abin yana da ce haka waye gari matsayina kawuri iya kwaɗe na ce shi wani sabon bala'i ne wani sabon bala'i da sami bala'in sabo ya ce fata yamma mutu bi hassan nura sai na nemi huru wurin gashin murhu ya na nemi murhu da wannan takarda fasajar tuha na ƙona ta a ciki shi ne fata yamma mutu mai tayammum ai daga tayammum aka a kasa da ne mana gani kasa fatayar musa irin tsaiba ko fatayar musa irin tsaiba shi yasa lokacin da ammar da shi da umar ce suna cikin aya ta sauko lan tajiru ma fatayar musa irin tsaiba mu samu ruwa fatayar musa irin tsaiba kun kun hi kasa aya haka yazo na ina ga shi qur'ani an zahiri qur'ani gangariya ku ta ka fatayar musa irin tsaiba kun hi kasa kuran ammar yace kurin suna nan ai sun san aya amma ba su abun aikata ba kuma ga shi sun sami jana ba wanka ya ce kurin mai zami ya ce sai maka tuɓe kurin mace cikin ƙasa su muke birgi ma inda jiki muke wanka ke suke yanzu ke suke muke ke suke wanka da ƙasa da Allah ta fata yamma musu ya kun hi ƙasa zahiri ne zahiri babu babu sunna zahiri gunzun baki ne kurin ya ce muka hi ƙasa muke ta birgi ma muke ta birgi ma irin dabba mu kare muka sallah inda muka zo gida ga ce ya rasulallah mun sami janaba a daji babu ruwa za mu yi sallah sai muka yi birgima a cikin ƙasa irin da dabba take birgima muka yi sallah na bace haba ya amara ya ishe ka furin ka ta hannun kun ka buga saman ƙasa furin ka buga furin ka bushe ka shafi suka kun da hannunka ya ishe ka nan hakun muska ya shawa ta hannu bakin nan ba wani gwiwa hannu ba da babu kun bugu ɗaya ba bugu biyu ba bugu guda ya shafi fuskar shi ya shi hannu bakin wuya bakin nan ya shi ka kuma za ka man kawala ka gana ai ya aiki da zahirin gundarin baki fatayen mu da shi qur'ani har sunna dole Allah ke eh kuma dake naji naji wani ya aika mun da Cameroon wani an an kala kaso kace irin nan di ya sa mutane dajin ziya kun ce duk wasu ce wani sallah sallah masu raka daya raka hudu ce duk kun koma dishi me kuke ta yi tashi uku aka wa kalaka aka wa ƙurani a nan da kashi ke rundar kasuwa ne zaka iya nan garin ta ce tashin farko wani malami ne ko a najeriya malam garba kowa ibrahim wane ne a kashe shi gawar shi ma aka yi da gaba aka mai dota na biyu dan malamin tutsi ne ce ya ce wannan tashi ne yanzu tashi ne uku na kamata yake cewa an tashi dukkan tashi a ƙida farko ba a zaba kabari ba ceto babu ba mala'ika ma suka ce ashe ba aljani duk suka ko ture kuka ce raka ɗaya ce raka ma ɗaya ce wasu hudu ce duk shirme ne kuke ce duk shirme duk masu shama a shayi a yi wata raka duk da duk shirme kuke kuka hujja ba ku abuwa ba ku hujja da masu kallon kaɗin abin wa yanzu ya tarce mu muka tarce mu kuma muka raka ɗaya mun koya muku a nan garin kowa sai ni ne wani raka ɗaya muka raka ɗaya duk sun kuma gansu komo kuma yanzu an kuma sabon tsari wannan ma shirme ne Allah duk ya kansu da tura su kuma zai komo ta dunan gargato ta mi ta shi Qur'ani ne ta dace mene ce ce daga nan har Najeriya kan bulun su manyan manyan ka ta dace mene sun kai kusan baro ku ku zo ku dawo a sabon karatu kuma to abu da kai shi zai komo ko ana gare shi wallahi yau ne ko shi Cameroon Allah kiyaye Allah shi da mu duk mutum ya bar sunna wallahi zai ya shiga rubu da kabu sunna ka shiga rubu wallahi kashi ma duk kabu ce a fili karara da maka mota maka mota wallahi don ne bar sunna bai mota cikin rayuwar shi sai kenan yanzu bayan ya ce ya doki takarda ya ce fataima mutu biha kannura nan hi huru ko murhu da wannan takarda fasajartuwa na kona ta a ciki hatta idan madat arba'una min al-khamsi a duk wannan 50 suka gaba dago a cikin 50 yanzu bayan sun yi kwana 40 cikin wannan hali wastalbatar wahayi kuma wahayi ya yanki ba wani sama amma da kun cikin wani abu kamar da kawai annabi lokacin matsala ta aisha aka ɗauke wayi aka shiga bige bige kurum kowa ke nashi ba wayi kun babu ra'ayi annabi yi ana jiran abu daga Allah subhanahu wataala yace wahayi ya yanki a wannan hali idza rasulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatini sai ga dan sako dan sakon manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo mini annabi ya kuma shi kenan faqal sai ce mini inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya amuruku an ta'tazil mar'atak yace manzon sallallahu ya ce a gaya maka yana maka umarni ka kaurace matarka da can gari ne ko to yanzu gidan ma mata ma ce kaurace mata bayan kwana 40 fa qultu hirta dan sakon utalliquha amma za af'al ya ce sakinta zan yi ko kuma zan yi faƙar la bal ita zilha ba la ta ƙarabar naha kuna abin da aka ce ka ƙaurace mata ka kusance ta shi kenan a raba jiki sifirasar da kurum ba ka raba ka gama kurum ka gama ya ce wa arsal ila sahibai bi misal zalika kuma irin wani sako da aka turo na sako ka mini wayancan abokan da masu hali biki hali guda ila ibn umayya da munat bin rabi su ma haka aka aika musu su kaurace matan su yace fajati ma'at hilal bin umayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahu ya rasulullah inna hilal bin umayya shaykhun da'i laysa lahu khadim fahal takarau an akhaduma sai mata labin umayya ta zo wajen ta kawo ƙara wajen sallama ta ce ya rasulullah labin umayya shekul da ya tsoho ne ƙware gajiyayye lissa da bai da kuma shi kun bai abinci bai da mai abinci fahal takarau an akhaduma kana za ka iya su da mai hidima mai abinci abinci abinci amma ba ku wacce wanta mai abinci ƙala la na mela da ce ta ta da har ta karau ke na binki ba la ba ba dan kate ba binki ba ki mai hidimar ce la ya kata ni ba har ta karau ana ana hidima da za ka ki mai hidima ce la ki na binki ba walakin la ya karban naki amma kai kusance ki ki mai abinci ya ci amma ke kai kusance ki فقالت إنه والله ما بي من حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يوم هذا تجد نار إلى الله رسول الله باش دون موسي ba wani mutu game da lalabin mai yana bai bukata kobi ta ce na ranar tsaye alasun da tun da aka abu wannan kun kuka yake hayyau iyanin kun kuka yake bai kuka na shi na sha'awa kin ba magana wannan rawa dan ba magana kusance ni tun ka kai kai maka wuri sai kwana rabin ba abin da ni ma'ana kenan ai wannan kwana rabin kai ko tun sai ga mishi ba abin iya nan ku tun da aka abin wannan kurin kuka yake har yau ta ce ilawin ya za to wannan labari ne na ka'abin malaka faƙala ne ba da hali sai shi ka kicce shi ma daga cikin dangin shi sai wani ke ce mishi kai ma ka'ab lausta azanta rasulallah sallallahu alaihi wasallam fi mar'atika faqad azina li imra'ati bilal bin umayya an takhduma kai ma ka je ka nemi annabi mai baka dama mata ka tambaye irin aka bai bin umayya kai ma ka je ma kai ma ka je ka nemi manzo Allah nemi uzun manzo Allah mata ka tambaye hidima haka cikin 'yan gidansu wani ya gaya mai bashi wannan shawara faƙulut sai ƙabice sai na ce ma mai wannan shawara la asta'ajun fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudirini ma za yaqulu sallallahu alaihi wasallam fiha to kai yace bazan je ba bazan je neman uzunin shi ba ban san ba abin da zai biyo ba abin da zai ga mun Allah ce bazan je ba ya ce saboda cewa ana rajulun shab ni ba ibn hilal ni matashi ne matashi ne falabistu bi zalika ashar haka na zamna kwana goma bayan harban da matata an ce hasan magana bayan kwana goma fa kamula lana hamsuna lailatan min hina nubi an kalamina yace mun cika kwana 60 daidai a 50 daidai mun ci kwana hamsin daidai garin Allah ya waye fa bayyana ma'ana jalisun alal halin da ta zakara Allah ta'ala minna قد ضغط علي نفسي وضغط علي الارض بما رحبت زي ما جبنا ان شاء الله ثم صليت صلاه الفجر صباح خمس ليله على ظهر بيت من بيوتنا yace bayan kwana 50 da annabi hana amana magana ثم صليت صلاة الفجر ني صلر الصبا صبا 50 ليلة واي وغرين دري ن 50 باي وغري دري ن 50 kenan garin an yi dare kuma garin Allah ya waye ya ce wannan ina na wannan sallah ala zahara bai ta min biyu ta na sama wani ɗaki cikin ɗakunan goma da musamman hajji bai shi ba mai magana ba mai kallon shi kina abin ya yi tsaya ya ce na salla a sama ɗaki ya ce ƙaddaƙata alayi nafsi ƙaddaƙata alayi larut bai marabat ya ce ina irin ma'ana jalisun alhallata da kallata alaminna ina cikin halin da allah ambata a kanmu na magana ƙasa ta mana kumci a kaddi da wadda ƙasa ta mana kumci ina cikin wannan halin ƙaddaƙata alayi nafsi ƙaddaƙata alayi larut bai marabat raina ya yi kumci ƙasa ta mun kumci ina wannan zamanai samitu sauta sarihin aufa ala sal sai na ji wani sauti sama akan dutsen sal sun dutse a madina yana cikin daga sama ana kuruwa na sauti daga sama wannan sauti mai yake ce ya kulle bi ala sauti ya ka'abin malik abashir ya ka'abin malik abashir ya gaggawa isko ne ban labari wayewa garin hamsin ya kabir malik da maka bishara bisharaka yace daga jin haka fa kharartu sajida Allahu akbar hina wa ne sujida kai tsaye ya san budi yazo yace wa arabtu annahu qad ja'a faraj yace na san kurin Allah ka budi kai ma abu ga wace magana ya sujida ta godiya yace na san da Allah ka budi فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا annabi ya sanar da annabi ba sallah asuba annabi sallama ya sanar da mutane da tubar ka'ab bin malik da labin umayya da banat bin rabi tubar su taso daga Allah ba sallah asuba ya ba sahabbai labari tubar wannan ta ka'ab taso shine fa zahaba nasu yubashirunana sai mutane suka zo kuma ake ba mu albishir yace fa zahaba qibla sahibai mubashirun ce ni ma abokan na guda biki halabin umayya da manatu bin rabi su ma yadda aka zo waje na su masu ba da albishir sun je gare su ya ce wa raka da ilayya rajulun farsan wasu a sa'in min asalam ƙibali ni kuma cikin ɗan ƙabila asalam ya hau mana ya zabar doki shi alƙadar mana ya zabar doki shi a dubu kenan ya hau wasa ka mai gau da gaugawa ya zo waje na shi ne mutum da yake mai zuwa wa anfa alal jabal ya hau kan dutse yace fa kana sautu asara ibn al-fars kayan ya kawo sai sautin shi ta ka gare ni sautin shi ta kawo kai sai yazo ce falamma ja'ani allazi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'atu lahu thawbay fakasautuhuma iyyahu bi musharah yace da yazo shi wannan wanda ji murin shi daga nesa shi ne falamma ja'ani allazi sami'tu sautahu da naji wannan wani ke murya daga nesa iya murya daga nesa lokacin da ya zo mini yubashshiruni iya balla albushar ga tuba ta tazo naza'atu lahu tawbaya tuha ta biyu ta jike na dan hudda fa kasawtuma iyahu na bashi ya doko wata aro ya aro riga ko guda biyu ya bashi nashin gaba daya dan ya kan bishara ya take na a musulunci a sunna akwai tukuici na albushar sai maka ya ka maka bishara akwai tukuici bashi wani abu balahi gaba shi wani abu dalil dadi yace na bashi tuhattawa biyu yace kuma ta wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idhin a wannan lokacin ban wata tuwa yau ne birakin su kai na mallaka amma ya bada wasta'artu tawbaini falabastuma na aro wasu daban biyu na aro tuha biyu na sa shi na bashi nawa yace wan talaqat ata'ammamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma yanzu na kama hanya sai na nihi shi ata'ammamu sai nan da himan zana sallar salama can masallaci kuma zakin su ya ce da na kama hanya ya talakanin nasu fauja da fauja mutane suna tunkara tunkaro ne jama'a gurbi gurbi jama'a jama'a yuhanni unanni bi tauba suna mana barkaka barkaka da amsa tuba ka da aka yi suna mana barka shi tariya suna mana barka da amsa tuba mu da aka yi wa quluna da suna ce mini da ta hanaka tawbatullahi alayk barkaka samun tubar Allah da ya maka barkar ka abu da samun tubar Allah ya ce ina tahiya hatta da halittun masajid har na shiga masallaci wai shi wani ɗan ƙalƙata wani abin da ka ce wai da yin turi ba maka idan aka ce masu haram wai mai masu haram wai ƙulani shi masu haram Allah ka zai shi gumiya wadai su da ka ba ma wani ba wata maka gurin masu haram ce ƙulani shi ne mai alhurma Allah rawar bata ya ce ina tahiya hatta da haltun masajida hannun shigo masallaci ina shigowa masallaci fa'iza rasulullah sallallahu jalisun haulahun nasu sai ga ranta fa'iza a mafin fuji'a kun hega mandanar su salama mutane sun zagaye shi tare sahabai sun zakewaye shi faƙa talhatu bin ubaidillah radiyallahu anhu yuhairu hatta safahani wa anna'ani Allah bin Ubaidullah kai tsaye tashi iya gaugawa yuharwil iya gaugawa iya gurgudu kamar gurgudu gaugawa hatta safani wa hanani yazo yi mun musafa mu gaisa ya mun barka ce wallahi maqama rajulun min muhajirin ghayru shi kadai tashi mun abun ce ba ce bana manciya ce fakara la ka abla sahal talha bai mun wani abun kike ne mishi dukkan ce gaba da muhajir gaba da wanda tashi bai barka banda Allah ta ubaidillah ya ce yawon aka bishara da aljanna ce shi kaɗai ya tashi yi mun barka muka gaisa muka yi hannu kuma yi mun barka shi kaɗai cikin duka cikin mawaje gaba ɗaya shi kuma ayi kasan kabu shi ansari ne ya ce fakana ka'abu lan sahali tala ka'abu ya mance wannan abin talha mishi kala ka'abu ka'abu ke cewa in je shi kuma sallaci ku manzana sallama ina cikin sahabbai san kewaye shi sai ce falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal huwa yabruq wajhuhu min surur abshir bi khairi yawmin marra laka min waladaka ummuk sai annabi sallallahu alaihi da na shiga na mai sallama huwa yabruq wajhuhu min surur fuska fuska na tana walqiya tana walqiya a fuska annabi saboda farin ciki da yake yi sai ce min abshir ina baka albushin ka'ab bi khairi yawm mar alaka musu wata kawo maka ina maka albushin mahi mahi wunin mai alkhairin wuni tun ayi wa uwaka ta samu ni mahi alkhairin kamar ne ba na shi ya mai albushin da wannan wuni yayin wuni tun da wakata ayyuka ka sa wuni mai alheri ga mana ba ina maka a rushe da wannan wuni faqulut kaji masu imani sai ya ce sai na ce amin indaka ya rasulullah amin indillah ai masu magana istigasa waye Allah kurum Allah ne gaba kurum Allah mai mashi magana mai bishara ko yace ya rasulullah sahabi ne kuma ka abdu malik ne yace wai wannan abin da kake ga mini daga wajen ka ne ko daga wajen Allah ma'ana kai da ka huce ko Allah ne Allah da abin zo abin da ke nema zai sani amin inda ka ya rasulullah amin inda Allah daga wajen ka ne ko daga wajen Allah sallallahu qala la bal min inda Allah azza wa jalla ba da wajen bane ba bal kenan ba da wajen bane ba daga wajen Allah mai girma da buwaya sai yake cewa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'at qamar wa kunna na'rifu dhalika minhu kabi yake ba labarin wannan yace ba ga annabi ya ya ya mulmushi ba kuka tana haske ba yace ga maka halin manzon sallallahu alaihi wasallam halin shi idza surra annabi ya farin ciki ya walwala istanara wajuhu kuka tana haske ka ana wajahu qita'ata kamar ka kace fuska annabi wani bangaren wani yankin wata ne dake haske fuska yake yace kuma kunna na arifu zalika mun san wannan duk mun san da kana sabai mun san annabi in ya farin ciki fuska tana haske ta kamar ta kamar wani wata haka yake haske ta wannan abin abin ta wannan abin ta wannan wannan mun sanar shi duka mun sanar wannan abin a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan halin shi wannan da yake shikenan kabe ce falamma jalastu bayna yadi lokacin da nazo na zamana a gaban shi qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah inna min tawbati an akhli min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi ya ce ya manzan Allah zama yanzu tuba ta sakamakon tuba na samu daga Allah duka dukiya ta gaba daya na hutu daga cikinta zan bar ta sadaka zuwa ga Allah ga manzan shi abinda aka dama iya ta duka dukiya gaba daya samun tubar Allah kun samu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعد مالك فهو خير لك ya ce a a mun kan da zaben sa'ad a baya ko tun harkar ko sa'ad bin abi waqas ya ce a a ka rike wani bangaren dukiyar shine mahi alkhairi kanka ai ka bada gongon kanka zo kai ma kana maula ka bai lada ce ya ce a a rike wani abu a cikin dukiyar taka shine mahi alkhairi gare ka fa qultu sai na ce mishi to inni umsuku samin ladhi bi khaybar to yanzu kenan zan rike na khaybar rabo na aka bani a haibar wannan zai rike shi wa qulut yanzu kuma sai sai nace ya rasulullah sai ya manzo Allah inna Allah ta'ala innama anjani bisidq haka Allah mai girma da buwaya ya tsiratar da ni dalilin gaskiya wanda wani abu na samu wani abin dalilin gaskiya ya ce wa inna min taubati Allah uhaddith illa sidqan ma baqit zan dauka ma kaina wannan tuba da Allah ya mini na dauki alƙawli a wajen Allah ba zan ƙara wata magana ba sai gaskiya a rayuwata madaka ina dare ba na ƙara ƙarya a rayuwata ko me zai wakana sai dai wakana fawallahi ya ce na rantse da Allah ma alimutu ahada min almuslimin bal ablahu Allah ta'ala fi sidqi alhadith منذ sallallahu sallama asan asan mimma abalani Allah ta'ala yace na rantse da Allah bin san ba wani ɗaya cikin musulmi wanda Allah ya ma jarrabawa kan dalilin gaskiya tunda na ba annaba labarin wannan na wani gaskiya ban san ba wani wanda shi jaraba da gaskiya kai na irin Allah mai jarabawa yace kuma wallahi ma ta'ammattu kizbatan mun qultu zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila yawmi hada zai iya bada labarin ne can kashin rayuwa yace tun daga cinaran da Allah tun daga nan kuwa na samu jarabawa kan gaskiya yace kuma tun daga ran nan da na wani alƙawarin bayan tuba ta kasan da ake labarin ya bada shi ne bayan abubakar ya kare iyalan aka abubakar halifa abubakar aka yi ta umar aka yi ta usman aka yi ta ali hilocin ma'auya ne ma hilocin ma'auya ne haka ya ta lokacin ma'auya kana ya shiga lokacin ba ma'auya ma ya jima da yawa ba Allah ya ce tun daga wannan lokaci ce tun daga nan ya ce bin taɓa yin ƙarya da gangan ba har yau da ke ba da wannan labarin na halin da ya shiga dalilin gaskiya ya ce wa inni la'arju an yi hafazan lahu ta'ala mimma baƙi kuma ina fatar ina roƙon Allah mai girma da buwaya ya kiyaye min yin ƙarya cikin abin da ya saura na gane ya kamata mu tsaya a ganin ce sai mu dasa kan ayoyin da suka a kansu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته